yau kuma za mu tashi darasi na biyar kenan yau darasinmu na biyar kenan a cikin salatin nabi wa sallam a yau talata sha da goma sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha takwas ga watan sha ɗaya dubu ɗaya ɗari tara da casa'in da bakwai a shekarar bature malakin shubuhatun wa jawabuha shubuhatun wa jawabuha wato abin da ake nufi da shubuha shine abin da yayi kama da dalili amma ba dalili bane sai mutum ya kafa hujja da shi a matsayin dalili bayan ko ba dalili bane jirwaye ne da kaman wanka wato kamar waɗansu shubuhohi ne zai kawo mana tare da ansar su dangane da abin da ya tabbatar a baya na wajabcin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam malaki zalika ma kuntu katabtuhu منذ عشر سنوات fi muqaddimati hadha alkitab abin da ya gabata a baya shine abin da na riga na rubuta shi sama da shekaru goma da suka wuce a matsayin muqaddimar wannan littafi sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam وقد ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان لها تأثير طيب في صفوف الشباب المؤمن yace ya bayyana gare mu a wannan lokaci da muke ciki wannan mukaddima da muka gabatar ta baya wanda ke nuna wajibcin bin sunnar annabi da kuma yadda har shugabannin mazhabobin nan guda hudu al-imamu abu hanifa al-imamu malik al-imamu shafi'i al-imamu ahmad bin hanbal duk muka koro maganganun su da suke nuna wajibcin bin sunna da suke nuna ko da su an samu maganar su da suka saba ma hadisi to wajibi na ba hadisi to wannan abu ya bayyana gare mu irin yadda yake da tasiri kwarai fi sufufi shababul mu'min a tsakankanin wato samari mummunai li irshadihim ila wujubil awdati fi dinihim wa ibadatihim ila al-minba as-safi min al-islam saboda wannan muqaddima ta kunshi kuma malam mana karatun shi da kana duwa Jamil Busaina ne ko wani ne li irshadihim ila wujubil awdati dan shiryar da su zuwa ga wajibcin komawa fi dinihim cikin addinin su wa ibadatihim da al'amuran ibadojin su ana shiryar da su zuwa ga komawa ilal min safi zuwa ga mabuga tatacciya min al-islam ta musulunci shine me al-kitabi was sunna littafin Allah da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce tatacciyar mabuga wanda zaka kafa hujja da ita kan kowane irin abu na addini faqad zada fihim walhamdulillah al-amiluna bis sunnati wal muta'abbiduna biha yace yabo ya tabbata ga Allah a cikin samarin nan an samu adadi mai yawa ya karu waɗanda suke aiki da sunna kuma suke bautata ma Allah suke ibada da ita sunna din hatta saru ma'rufi na bizalika har suka zanto an san su da haka غير أني لمست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى العمل بها yace amma duk da haka na ga wani bangare na samarin sun dan taka birki ba sa zabura wajen yin aiki da ita sunna din la shakkan fi wujubi zalik بعد ما سقنا من الآيات والأخبار أن الأئمة في الأمر بالرجوع إليها باوي دان سنا شكر واجبتين haka ba bayan duk abin da muka koro na ayoyi da hadisai daga manyan malamai waɗanda ke nuni da yin umarni wajen komawa zuwa ga sunna ba wai shakka suke ba wajen wajibcin bin sunna amma me ke hana su su bi sunna din walakin li shubuhatin yasma'una sai dan wata shubuha da suke ji yau da gobe min ba'd al-mashayikh al-muqallidin daga wani sashi na waɗansu malamai masu takalidancin mazhaba malai ce liza ra'aitu wani a ta'arraba li zikriha da haka sai na ga ya dace in bujiro muku waɗannan shubuhohin da ake kafa hujja da su wajen a hana mutum bin sunna a ce dole sai ya dakile a mazhabance menene shubuhar da ake kafa hujja da su shine zan koro maka su yanzu warraddi alaiha kuma in mayar da martani a kai لعل ذلك البعض يندفع بعد ذلك الى العمل بالسنه mai yiwa wannan sashi na samari da suka dan taka birki ba sa aiki da sunna saboda wancan shi har yanzu bayan an kawo an mayar da martani kila za su zabura wajen yin aiki da sunna ma al'amili na biha su shiga sahun masu aiki da ita fa yakunu min al-firqatin najiya dan haka sai su zanto suna cikin al-firqatin najiya tawaga wadda take kubutacciya bi idnillahi ta'ala gashi ba ta farko nan قال بعضهم لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في شؤون ديننا أمر واجب magana ce suka faɗa mai daɗi suka ce ba shakka komawa zuwa ga shirya annabin mu cikin duk al'amarin da ya shafi addinin mu wannan abu ne wanda yake wajibi la siyama fi ma kana minha ibadatan mahdha musamman cikin duk abin da yake ibada ne tsantsa la majala lil ra'i wal ijtihad fiha wanda ita ibada ba ba fage ne na ra'ayi ko ijtihadi ba sai abin da nasu ya nuna a matsayin ibada ma'ana ijtihadin wani baya yin ijtihadi ya kawo sabuwar ibada a yau yace yayi ijtihadi ya gano kaza in an yi akwai lada akwai salala babu wannan dole sai abin da nasu ya tabbatar li'annaha tawqifiyya dan ita ka'idar ibada tawqifiyya ce abinda ake nufi da tawqifi abinda baka fara shi sai nasu ya ce kai to ka'idar ibada ba ijtihadi a ciki baka farawa zikiri ne salati ne sallah ce azumi ne duk wani nau'i na abin da zaka yi dan neman kusancin Allah a matsayin ibada baka fara shi sai nasu ya ce yi wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman Allah fihi ba wai zaka dade kai shekara goma kana yi ba sai ka zo kana ta wai me hujja akan kaza mu an ce me kai waye ce ku yi tai hasko bai ba ku hujja ba kuka fara dan kankan ba da karan bani ba wanda ya saka sai in nasin annabi ya ce kai walakinna la nakadu nasma'u ahadan minhum ahadan min al-mashayikh al-muqallidin ya'muru bidhalik za su ce maka mun yadda da waccan ka'ida ta farko ibada tawqifiyya sai ba a farawa sai da nasi amma sai dai kash ba ma jin waɗansu daga cikin manyan shehunan mu al-muqallidina wanda suka dakile cikin mazhaba ya amuru bizalik ba ma jin suna umarni da haka bal najiduhum yuqirruna al-ikhtilaf su suna nuna ma ikhtilafi ma dole ne a samu khilafa a tsakanin mutane kuma ya zama wajibi ma a yi khilafa wa yazumuna annahu tawsi'atun ala al-umma har suna cewa in ka ji an ce wani ya ce ya halatta wani ya ce bai halatta ba wani ya ce farallan alwala biyar ne wani ya ce bakwai ne to wannan tausi'a ne ma ga al'umma yalwaci dan ka dauki wannan ga dama dan kar a baka daya a matsanta maka sai malamai suka yi sabani dan su saka tayaya haka suke ta tausi'atul lil umma wato shi sabani ma yalwatawa al'umma akai dan ka dauki abin da ka gaya maka dadi a rai ka aikata kuna fahimta da kyau wa yahtajuna ala zalika har sai su kafa hujja kan wannan batu nasu bi hadisin da wani hadisi talama karraruhu bi misli hadhihi al-munasaba yaso da dama suka maimaita wannan hadisi a irin wannan dangantakar magana raddi nabihi ala ansar sunna dan su mayar da martani kan wanda ya ta bi sunnar annabi to me yasa zaka ce dole sai an bi sunna ka kyale mutane wannan yayi wancan wannan yayi wancan ai duk ɗaya ne ikhtilafu ummati rahama sai sai ikhtilafu ummati rahama wa annabi ya ce sabanin malamai rahama ne to tun da rahama ne da wanda ya ce farallan alwala biyar ne da wanda ya ce bakwai ne duk ɗaya ne kowanne sai ka je kai ta rahama ce da wanda ya bada wurin ne kaza ya ce falala ne wancan ma ce falala ne wancan ma ce falala ne karka kare ta kowa kuma karka ce dole a kyale abu na annabi a ka kyale rahama ce ko kai na annabin ko kai nasu ko ko kai na wancan duk dai ɗaya ne a je a kai shi ne fa abin da wannan hadisin ke ikhtilafu ummati rahama fa yabdu lana anna hadha alhadith yukhalifu almanhaj alladhi tad'u ilayhi yace sai ka ji suna ce mana wannan hadisi ba yana sabawa wannan tsari da kai kake kiran mu kansa cewa mu bi sunna daidai wannan hadisin kuma kaga yana faɗa da abin da kake kira akai kenan wa allafta kitabaka hadha wa ghayrahu alayhi wanda tsarin da ka wallafa littafin wannan naka da ma waɗansu littafan akai wannan hadisin ya saba musu amma qauluka fi hadha hadisi me zaka ce game da wannan hadisi yanzu mun yadda da matsalan da ka gabatar mana baya wajen bin sunna amma mu yanzu wannan hadisin ya zame mana wato ainihin ya ya tsare mana gaba ya tsare mana wuya ya ce sabani rahmati ya zami yanzu me zaka faɗa game da wannan hadisi albani ya ce wal jawabi min wajhaini in dai ansa take so ta fuska biyu zamu ba ta ansa الأول فسكة تفرقوا أن الحديث لا يصح حديث بما إنجنتا بل هو باطل لا أصل له حديث ينلو سيكي مرر أصلي malaman hadisi sukan ce la asla lahu amma ya zanto gaba ɗaya babu shi ma a cikin dukkan kundin hadisi a duk inda aka rubuta hadisin annabi ba a taba samun wannan ba kawai wani ne ya faɗa da baki sai ya wata a bakunan mutane amma babu shi wani lokacin suka ce la asla lahu idan ya zanto cewa akwai hadisin an rubuta shi amma sanadinsa gaba ɗaya ba sanadi ne karɓaɓɓe ba yace qala al-allamatu subki ga abin da tajuddin subki ya faɗa yace lam akillahu ala sanadin sahihin wannan hadisi na bincika na bincika ban samu masa sanadi sahihi ba wala da'ifin ko sanadi da'ifi ma na binciko ban samu masa ba wala mawdu'in ko na ƙarya ma ban samu masa saboda haka babu da wannan lafazin ikhtilafu ummati rahma babu shi ko mawdu sai kamar abdulhab sai dai in yau za ka kirkar yau amma a datan dai babu ita qultu albani yace wa inna ma ruwiya bi lafzi abinda aka ruwaito an ruwaito shi ne da lafazin ikhtilafu ashabi lakum rahma an jingina ma annabi ya ce ikhtilafu ashabi lakum rahma kaga akwai manji tsakanin ikhtilafu ummati rahma domin abin da aka shigar da al'umma gaba daya da sahabi da wanda ba sahabi ba kowa ya shiga amma abin da aka ce ikhtilafu ashabi ya zanto sahabbai kadai kuna fahimta da kyau wa ashabi kan nujum bi ayyihi muktadaytum ihtadaytum akwai kuma hadisin da aka jingina ma annabi wa annabi ya ce ashabi kan nujumi sahabbai na tamfar taurari suke bi ayyihi muktada fa bi ayyihi muktadaytum ihtadaytum da duk kowannen su kuka yi koyi to kun riga kun shirya albani ce wa kilahu ma la yasihu duka biyun ba su inganta ba da wanda aka ce islafu ashabi lakum rahama din da wanda aka ce ashabi kan nuzumi din dukkan su ba su inganta ba al-awwal wahin jiddan farkon da da'ifi ne wanda yake matuka wajen da'ifanci wal akhar mawdu'un na karshen da yake ashabi kan nuzumi ko mawdu'i ne hadisi ne na ƙarya wal kadhib al mukhtalaq al mawdu' wal kadhib al mukhtalaq al masnu' ala an-nabi fa dhalika al mawdu' wa qad haqqaqtu al qawla fi dhalika kulli albani yace na tabbatar da magana ta ilimi game da wannan din gaba daya في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع أتكلم لك في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع جيرن حديثي نهم سند تكوس da jerin hadisi na hamsin da tara da jerin hadisi na sassin da in kana da littafin sai ka je ka duba ban ji ba fala ma karraruhu ya so da dama sun maimaita shi ya malam sai da ka bari ni nisa ai sai da sai na ga tambaya lokacin da ake wajen za ka tambaya kar a yi nisa da yawa yanzu kun fahimci an sa ta farko ko hadisi babu shi da'ifi ne daga da'ifi sai mawdu'i sai kuma babu saboda haka kaga kenan ba za a kafa hujja da wannan ba wajen halaccin yau cewa mutane su je su yi ta sabani asani an sa ta biyu annal hadisa ma da'fihi mukhalifun lil qur'an tare da cewa wannan hadisi da'ifi ne ya saba wa qur'ani fa innal ayati al-waridata fihi في النهي عن الاختلاف في الدين والامر بالاتفاق فيه اشهر من ان تذكر yace domin ayoyin da suka zo cikin alkur'ani waɗanda suka zo ke kawo albarka a cikin rayuwa amma a yi izini na faɗa kana kai ce ko sai manzo Allah ce ka faɗi abin da ke bakin ka lakin la ba'a anna suka babu ha ala sabilil misal amma babu laifi mu koro maka kaɗan daga cikin su dan misali qala Allah ta'ala wala tanaza'u fatafsalu wa tazhabu rihukum وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقال ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك waɗannan ayoyin duk suna nuna kar a yi saɓani don Allah ce wala tanaza'u kada ku yi jayayya fatafsalu domin sai ku karye sai ku ci baya in dai kuka zanto kuna yawan jayayya da husuma tsakaninku da juna wannan zai gadar muku da rashin nasara a al'amuran wa tazhaba rihukum sai karfin ku ma ya zanto babu ita duk kwarjinin ku sai ya kau a daina jin labarin ku an gane ku sukan ce rihukum suna nufin karfin ku ko kwarjinin ku idza habbat riyahu ka fastaninha fa inna li kulli ra'ihatin sukun aya ta biyu ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا kada ku kasance cikin mushrikai cikin irin waɗanda suka rarraba addininsu farraqu dinahum suka karkasa addininsu wa kanu shi'an suka zanto kungiya kungiya kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya tana farin ciki da abin da ke garinta tana ganin ita ce daidai yar uwarta kuma kafira ce ba daidai take ba wannan shine ɗabi'ar yahudu shine ɗabi'ar nasara sai aka hana musulmai yin koyi da su an bayyana ko وقال تعالى كما الله يتي ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك mutane ba za su gushe ba suna sabani sai wanda ubangijin kai jikan su su wanda ubangijin jikan su ne za su kenan sai su daina sabani sai su samu haduwar kai kenan sabani alama ne na me na azaba ce na fushin ubangiji to sai zanto annabi ya sunnanta mana mu je mu yi sabani kaga ba zai yi ina ba za mu fahimta yanzu wannan yana nuna ma wancan hadisin kwata kwata bai tabbata bayan mun bi shi a ilmanci ta fuskar ilimin hadisi rusashe ne gashi kuma ayoyin qur'ani sun ci karo da abin da hadisi ke nuna fa idza kana man rahima rabbuka la yakhtalifun wa innama yakhtalifu ahlul batil idan dai har waɗanda Allah ya ji kansu ba sa yin sabani waɗanda ke sabani sune wanda suke kan bata fa kaifa yuqalu an yakuna al-ikhtilafu rahma to ta yaya ne sabani zai zama rahama har a ce ikhtilafu ummati rahama ko ikhtilafu ashabi lakum rahama bayan ko Allah ya nuna wala yazalu mukhtalifina illa man rahima rabbuk kaga ba zai yi ba فثبت أن هذا الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا ta wannan sai ya bayyana a sarari wannan hadisi baya inganta ta fuskar sanadi ko ta fuskar matani wa hina idin yatabayyanu bi wuduhin annahu la yajuzu ittikhazuhu shubha dan haka baya halatta a rikin wannan hadisi a matsayin shubha للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة ويكوى حديث إذا كتبت كي تكين أيكي دا قرآني دا حديثي الذي أمر به الذي أمر به الأئمة وند شيني حقيقة أبن دا من يلي ما من تنقل دافو سكا فتكر وتشوى كي أيكي دا قرآني دا حديثي تايا كم وانا حديثي دا إيكي زوزو دا كتبت كي أنا كي كما يتيك كما كي أيكي دا سابان ما لوش هذا يبا زي يوما من gama da shubha ta farko ko da suke kawowa shubha ta biyu وقال آخرون إذا كان الاختلاف في الدين منهيا عنه فماذا تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم كنت كر أي ساباني على الدين أن هذا ساباني to me za ku ce game da sabanin da sahabbai suka yi wal a'immatu min ba'dihim da manyan malamai da suka biyo bayan su cikin tabi'a da tabi'u tabi'ina su ma sun yi sabani me za ku ce game da wannan wa hal thamma tafarqun bayna ikhtilafihim واختلاف غيرهم من المتأخرين shin akwai wani bambanci ne tsakanin sabanin sahabbai da tabi'ai da sabanin malaman karshen zamani ko wanda suka biyo bayan su ai duk sabani sunan su sabani in dai kuka ce mu na karshe kan mai sabani sai ku koma cin ku wani sahabbai su ku ko hin to kun yadda cewa sun yi to me bambanci tsakanin sabanin mu da nasu wannan ita ma shubuha ce suke kafa hujja da ita wajen dai cewa ba dole bane sai ka bi qur'ani ba dole bane sai ka bi hadisi ka ai gon kaulu fulan aw fulan ka iya bin maganar wani ko na wani sun sahabbai ma sun yi sabani sai albani ce fal jawabu na'am yace game da cewa akwai sabani akwai bambanci tsakanin sabani maganar sahabbai yace eh haka ne hunaka farqun kabirun bainal ikhtilafain akwai sabani mai girman gaske akwai bambanci mai girman gaske tsakanin sabanin mu da na sahabbai wa yazharu zalika fi shay'aini hakan zai bayyana gare ka cikin al'amari biyu kasal kawai al-awwal farko sababuhu sababin da yake sa a yi sabani sababin da yasa suka yi sabani da sababin da yake sa mu mu yi sabani yanzu daban wal akhar abu na biyu asaruhu abinda sabanin ya haifar me sabani ya haifar a cikin sahabbai me mu sabani ya haifar a cikin wato amfani ilimi ke an yi duk sabani sun yi sabani amma me haifar da sabanin su me haifar da nan an yi duk sabani sun yi sabani sabanin da ya auku cikin su menene abin da ya haifar a tsakanin su mu yanzu namu me yake haifar mana a tsakanin su in duk iri ɗaya ne sai a ce an sallama mana in aka samu bambanci tsakanin sababin sabanin sa da sababin sabanin mu yanzu ya zama namu da nasu ba iri ɗaya bane ina fata an fahimta sai ce fa amma ikhtilafu sahabati fa inna ma kana an daruratin wa ikhtilafin tabi'iyyin minhum fil fahmi sabanin sahabbai ya faru ne saboda larura sabani ne irin na ɗabi'a da ya faru a tsakanin su ta fuskar fahimta lakhtiyaran minhum lil khilaf ba wai su ne kowa ke neman sai ya saba wa dan uwansa abin da ya faru kitikus ba tare da ina so in saba ma ko kai kana so ka saba ma yudafu ila zalika umurun ukhra kanat fi zamanihim ka iya dan ƙara ma waɗansu al'amura daban wanda akwai su a zamanin su istalzamat ikhtilafahum wanda waɗannan al'amuran su ne suka sa sahabbai suka yi sabani din sun mazalat min ba'dihim sannan daga baya kuma abubuwan suka kau bayan sahabbai sun kau wa misal hadha al-ikhtilaf la yumkin al-khalas minhu kulliyan irin wannan sabani da sahabbai suka samu kansu baya iya waka kukuta ga barin sa gaba daya kaso kan wala yalhaqu ahlahu dhammu al-warid fil ayat as-sabiqa irin zargin da ya zo a ayoyin da suka gabata baya fadawa kan wanda yayi irin wannan sabanin na sahabbai kun fahimta da kyau wa ma fi ma'anaha da sauran ayoyin da ke dauke da ma'anar wannan ayoyin duk ba sa shafar irin sabanin da sahabbai suka yi saboda me li'adami tahaqquqi shartil mu'akhazati saboda shartin da ke sa a kama ka da laifi bai riga ya samu ba a cikin sabanin sahabbai mu ko shartin da ke sa a kama mutum da laifi idan ya sabani shartin ya cika a wurin su ko shartin bai cika ba wa huwa al-qasd wal aw al-israr alayhi abin da ke sa a kama mutum da laifin ya saba ne tun farko ya kasance ka gina fatawanka ne kawai dan ka saba wa ne ha kawai ka ji wani ya faɗa sai kake jin haushin me yasa ke kaza sai na saba masa ko za a mutu sai ka saba masa shi ma kuma tun da ya ji ka faɗa sai ya nemo dalilai zamiga don ya rushe maganar sa wal israru alaihi da kuma ci gaba da sabanin ake samo hanyar maslaha a kiyar da a dane kowa ya hau kujerar naki sahabbai da su wannan ba wa amma al-ikhtilaf al-qa'im bain al-muqallida sabanin da yake faruwa yau a tsakanin yan bitin zai dan mazhaba fala uzr lahu fihi galiban ba yanda za a ba su uzuri mafi rinjayen shi ba a ba su uzuri fa inna ba'dahum qad tatabayyanu lahu al-hujjah min al-kitab wa sunnah domin wani bangare daga cikin su mai yiwa hujja za ta bayyana gare shi cikin qur'ani da kuma sunna wa annaha tu'ayyidu al-madhhab al-akhar kuma wannan hujjar da ta bayyana tana karfa mazhabin dan uwansa alladhi la yatamazhabu bihi adatan wanda ba shi ya mayar a matsayin mazhabinsa ba fa yad'uha sai ya kyale wannan hujjar la li shay'in ba dan komai ba illa li annaha khilafu mazhabi sai dan kawai sunna ta saba mazhabarsa haka ne ko ba haka bane fa ta'anna al-mazhaba indahu huwa al-asl shi ya dauki mazhabi kamar mazhabi shine asalin shine digo aw huwa ad-dinu ko ma mazhabin shine addini allazi jaa bihi muhammadun sallallahu alaihi wa sallam wanda annabi ya zo da shi wal mazhabu al akhar huwa dinun akhar mansukh yana kirga ɗaya mazhabar kamar wani addini ne wanda an shafe shi yanzu nan shine addini bai ce dan haka kawai ba ruwansa da dukkan hujjar da ke cikin wancan mazhabar in dai kan saba mazhabar sun fito ta zama hujja ba ce a wurin ina ba da kun fahimta galibi shine ikhtilasi na mukallida وآخرون منهم على النقيض من ذلك ولربي daga cikin su kuma على النقيض من ذلك su akan kishiyar haka فإنهم يرون هذه المذاهب على ما على ما بينها من اختلاف واسع wato waɗancan wanda kowa ya tsaya kawai ya zane takobi sai dai a yi mazhabar su kawai su ne kashin farko amma wannan kashi na biyu su kuma kishiyar haka ne su suna ganin waɗannan mazhabobi alama bainahum min ikhtilafin wasi' tare da bambancin da ke tsakanin mazhabobin bambanci mai yawa ka shari'a muta'addida su suna ganin kamar shari'o'i ne girgaggu kowace kaga kowace shari'a ce mai zaman kanta kawai wato kamar ba musulunci ba ake bace nan kowace wata shari'a ce mai zaman kanta kama sarraha bi zalika ba'd mutaakhirihim kamar yadda wani sashi na yan karshen su suka faɗa malam ya bada rafanin ka duba cikin faizul kadir na imam munawi ko silsilatul ahadith ad-da'ifa juz'i na daya shafi na 76 zuwa 77 eh wannan da ku dai ku duba littafin ku la haraja alal muslimi an ya'khudha min ayyiha ma sha'a su suna ganin babu laifi ma mutum ya je ya duba abin da ya ga ya dauka ya dauki abin da ya ga dama cikin waɗannan mazhabobin waye da amata a ya kyale wanda ya ga dama idil kulli shar'un domin kowace shari'a ce wa kad yahtajju haula'i su ma irin waɗannan wa haula'i da kuma nabiyin dukkan su suna iya kafa hujja ala baka'ihim fil islafi dangane da cewa ya halatta su ci gaba da wanzuwa a sabani suna kafa hujja bi zalikal hadith al batil da wancan rusasshen hadisi mara asali ikhtilafu ummati rahma wa katiran ma sami'nahum yastadilluna bihi ala zalik yasu da dama mun ji su suna kafa hujja da wannan hadisi kan haka ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجه له har ma waɗansu su wannan hadisi su kawo masa illa ko su kawo masa sababi ko hikimar da ke karkashin wannan zuwan wannan hadisi hadisin ba babu kifa wa yuwajjihu lahu su rinka yawa hadisin tawjihi bi qawlihim da fadansu cewa innal ikhtilafa inna ma kana rahma li anna fihi tawsi'atan al umma abinda yasa aka ce sabani rahama ne dan a cikin sabani akwai يلوتا الأمة ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة ما لتترجع وأن تعليل بسيكاو يا ساقا ودورا أيوين دسوى قباتا وفحوى كلمات الأئمة السابقة كما يا ساقا مغنغنم ما لم يدسوى قباتا فقد جاء الناس عن بعضهم برده su kansu ma wani sashi na masu bin mazhaba din sun zo sun mayar da martani kan irin wannan qala ibn al-qasim المؤرف لا يؤرف قال ابن القاسم ابن القاسم يا فدا dan makarantar malik kenan yace sami'tu malikan wal laysa yaqulan fi ikhtilaf ashabi rasulillah laysa kama qala nasun fihi tawsi'a yace naji malik da shi da laysa bin sa'ad yaqulani su biyun kowa yana fada fi ikhtilaf ashabi rasulillah dangane da sabanin sahabbai suka ce laisa kama kala nasu fihi tawsi'a ba kamar yadda mutane suke cewa ba wai sabani a cikin sa akwai yarwa malaki ce sam ba wata yalwa a cikin sa laysa bin sa'ar ma yace sam ba kamar yadda mutane ke faɗa ba laysa kadhalika abin ba haka yake ba inna ma huwa khata'un wa sawab duk inda aka yi sabani daya ya dace da daidai daya yayi kuskure ne dole ne daya ya dace da daidai daya yayi ne kuskure yanzu me ne zai nuna daidan wane me zai nuna cewa wani akan daidai yake karfin dalili na qur'ani da hadisi da ya kafa hujja me zai nuna wani yayi kuskure rashin karfin dalilin kenan idan an yi sabani zabe ake yi ko bincike ake yi a gano me wa yake gaskiya dan abi wa yake kuskure a nema masa rahama amma kawai sai a ba mutane zabe san kadan an yi sabani malik yake sam ba haka al'amari yake ba wannan magana ta malik ku neme ta a cikin littafin ibnu abdul bar jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi kun gane ko wa qala ashhab ga ashhab kuma shi ma dan makarantar malik yace su ila malikun amman akhadha bi hadithin haddathahu thiqatun an ashabi rasulillah atarahu min zalika fi sa'atin an tambayi malik aka ce mutum ne yana zaune sai wani amintacce ya ba shi hadisi ya ruwaito daga sahabban annabi atarahu min zalika fi sa'atin shin yana da wata dama ta ya bar wannan hadisin ya kama maganar wani kuma فقال sai malik yace la wallahi hatta yusiba al-haqqa yace wallahi ba zai bar wannan hadisin ba ba zai dace ba har sai ya dace da daidai mal haqqu illa wahidun yace gaskiya tallin talce guda daya dan akai maganganu biyar dole ɗaya ce daidai sauran hudun kurakurai ne kaulani muktalifani yakunani sawaban jami'an malik yace magana guda biyu masu sabani da juna kuma dukan su zanto daidai mal haqqu was sawabu illa wahidun am gaskiya guda ɗaya ne ba yanda za a yi gaskiya ta zama biyu wannan ita ce maganar Malik ibn Anas ka duba lai littafin Jami'u Bayan al-Ilmi wa Fadli na Ibn Abdul Bar a'a ba zai shafi wannan babin ba ya ce kaula ne muktalifani in magana guda biyu sun yi sabani da juna maganganu guda biyu in ba su yi sabani da juna ba ai ba magana ma sabani a cikin ka fahimta da kyau wato nukan so wani lokaci in mun ratsa ta kan wani malami mu dan faɗin takaitaccen tarihin sa Ashhab ibn Abdul Aziz ibn Dawud ibn Ibrahim al-Imam al-Allama mufti Misr Abu Amr al-Qaisi al-Amiri al-Misri al-Faqih yuqalu lahu miskin wa ashhab laqabun lahu an haife shi a shekara ta 140 bayan hijira malamansa da ya karatu sami'a malik ibn anas wallai ibn sa'ad wa yahya ibn ayyub wa sulaiman ibn bilal wa bakr ibn mudar wa daud ibn abd arrahman al-attar wa idda ɗaliban su shi da suke karatu wajen sa kuma ga sanan da yawa muhammad bin abdullah bin abdul hakam muhammad ibn ibrahim ibn al-mawwas suhunun ibn sa'id fakihul maghrib kenan lokacin suhunun ya ce ba wa abdul malik ibn wa abdul malik ibn habib fakihul andalus shi ma da dina cikin manyan dakka cikin malamin malikiya wa harun ibn sa'id al-aili wa asaruna wa yakfihi qawli shafi'i zahabi yace shi ashab din ma bai taba samun wata magana ba sai ko sai magana shafi'i dai ta ake shi me shafi'i yace yace ma akhrajat misr afqaha min ashab yace tunda misr take ba ta taba aihuwar wanda yake da fiqhu ba irin ashab laula taifin fihi ba dan zafi da yake ba dan zafi da yake da shi ba to me yasa yace ba dan zafi da yake da shi ba ibn abdul hakim yace samitu ashhab yad'u fi sujudihi ala shafi'i bil mauti na ji ashhab yana cikin sallah a sujada yana roƙon Allah ya kashe shafi kaga dan zafi ne kin ya shawo sabani suka yi fa amma ya rinka addu'a a kansa a cikin a cikin sa ce Allahumma amiti shafi'iyya wa illa zahaba ilmu malik wai shi dan kifin malik ne fa yace ya Allah kashe shafi'i in ba haka ba za a gane kimar malik ba in shafi'i yana da rai sai in shafi'i ya mutu a rasa fiqh duniya sai na wajen malik to sai malik ya fito amma ka duba duk da haka bai hana shafi'i ya yabe shi ba tunda ya san yana da ilimi din da aka kai wa shafi'i labari ga abinda ashab ya ce maka sai ce tamanna rijalun an amuta fa in amut fa tilka sabilun lastu fiha bi awhadi fa kulli alladhi yabghi khilafa alladhi mada ta'ahad li mithliha ghayr ta'ak ta'ahad li ukhra ghairiha ko ta'ahad li ukhra misliha faka an kadi ita waɗansu suna son in mutu to in ma na mutu ai wannan ba titi na bane ni kadai inna kullum fiha ne ai ko wanda tafiya ko wanda ba zai mutu ba ashhab kenan to shine can zahabi karshe yace amma wa du'a'u ashhab ala shafi'i min babi kalam al mu'asirin wannan mummunan addu'a da ashhab ya rinka yawa shafi'i wannan maganganu ne na mutane da suka yi zamani galibi idan mutane sun yi zamani da juna sai reni ya shiga ko ka gane dan uwanka da falala baka so kai ikirarin falalarsa ba dan ko ba dan kun yi zamani daya sai ka girmama wani wanda bai kai darajar sa ko kimarsa ba kawai ba dan koyo ba dan ya wuce da karni hudu ko biyar tunda ba tare kuke ba wai ido wa kuke wa kare na wannan ke ganiyo da kullu yace ba'dhum fi ba'd wannan shaidar tsare kun juna wanda suka yi zamani ɗaya ba a karɓar shaidar su da juna a wani wuri imamu zahabi yace dama kalamul aqrani yutwa wala yurwa in sa'a yayi magana da sa'anta wannan ba a rawaitowa linkewa ake saboda ba a mai da magana shi ta zama shaida akan magana ɗan uwansa in ba haka ba sai Yahya ibn Ma'in suwaye suka rinka bude Bukhari wuta ba ji ba gani Imam Bukhari Amirul Mu'minin bil hadith in ba haka ba Abdullah ibn Abi Zayd rinka bude Imam Malik wuta ba ji ba gani sai shi gaba shi bai dawo ka garin Malik ko yi karatu yace bal yutarahamu ala hada wa ala hada yace kai in ka karanta labarin su kace kai Allah dukan shafi kai Allah dukan ashhar to kne ba kowa gafara wa yustagfar lahum a roƙa musu gafara wa huwa babun wasi'un wannan babi ne mai yalwa babin safani a tsakanin tsaraikun juna kuma har kowane sa'a ya rinka wasa a kallon hadarin kaji yace awwaluhu mautu umar farkon inda wannan kofar ta bude tun da umar ya mutu yace har yau ko ba ta ba ta rufa shamsuddin zahabi kin tunda mun dan je yawo tun mu ci gaba ko wa qala al-muzani sahibul imam shafi'i imam al-muzani wanda yake shi kuma dalibin shafi'i ne yana cewa وقد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabban annabi sun yi saɓani fa khatta ba'dhum ba'da sashin su ya nuna sashi yayi kuskure wa nazara ba'dhum fi aqawil ba'd sashin su ya kalli maganganun sashi wa ta'akkabaha ya bibici maganganun abin da yake na daidai ya faɗa inda yake na kuskure kuma ya faɗa walau kana qawluhum kulluhu sawaban indahum lama fa'alu zalika da a ce in an yi saɓani maganar kowa ta zama gaskiya to da ɗaya bai cewa ɗaya yayi kuskure ba kun gane wannan fikihu abin da yake so ya ce mana sahabbai sun yi sabani da suka yi sabani kowa na yi tukadin shi ne daidai dan wansa akan kuskure inda sabani na sa maganganun duk su zama daidai ɗaya zai kuskurantar da ɗaya cikin su ashe dole dai akwai ɗaya ita ce gaskiya ko kamar maganar malik ta gabata yace wa ghadiba umar ibn al-khattab min ikhtilafi ubay ibn ka'b wa ibn mas'ud fi as-salati fi as-sabil wahid umar dan khattab yayi fushi yayin da ya ga abdullahi dan mas'ud da ubay bin ka'ab suna fasabani dangane da mutum yayi sallah da tufafi daya kamar a ce baka da wando amma kana da riga zulumbu har kasa ya halatta kai sallah da ita baka da riga amma kana da katon mayafi sai ka rataye ka dora ta kan baka fadarka ka rufe jikinka da shi ya sauka har kasa da guyoyinka ya halatta kai sallah ko bai halatta ba sa abdullahi dan mas'ud kika yi sabani shi da ubay bin ka'ab إذ قال أبي سو أبي يتي إن صلاة في الثوب الواحد حسن جميل صلى أتكن تفافي ديا وانا أبلي من شو متن إذا يصلى تفافي ديا تهلتا وقال ابن مسعود ابن مسعود كويتي إن كان ذلك والثياب قليل إنما كان ذلك والثياب قليلا an ba da fatawar a yi sallah da tufafi ɗaya lokacin mutane suna cikin talauci ne ba tufafi da yawa amma yanzu tun da kuɗi sun zo kowa na da sakin kaya dole sai ya sa biyu haka dan Mas'udi yace fa kharaja Umar mughdaban sai Umar ya fito yana fushi فقال يتي اختلف رجلان من اصحاب رسول الله ممن ينظر اليه ويؤخذ عنه mutum biyu sun yi sabani cikin sahabban annabi cikin wanda kowa daga cikin su kusa ne ana iya saurare shi ana iya kuma karɓar maganar sa wa qad sadaqa ubay yace amma tare da haka ubay ne yayi gaskiya fatawar ubay ita ce daidai wa lam ya'lu bin mas'ud shi ma ibnu mas'ud ya cikin kokarin sai faɗa bai rabance ba amma dai wa yake gaskiya ubay jirka kaji abinda umar ya faɗa walakin ni la asma'u ahadan yaktalifu fihi ba'da maqami hadha illa fa'altu bihi kaza wa kaza yace daga yau ba zan ƙara jin wadansu sun yi sabani ba akan wannan mas'ala ta tifafi daya a yi sallah da shi ya halatta ko bai halatta ba duk wanda aka kawo mun suna sabani suna yi musu kaza suna yi musu kaza kenan magana ta zama mai kenan daya sai dai me ya halatta a yi sallah tifafi daya kar wanda ya saka cewa bai halatta ba abinda umar ke so ya ce yanzu inda sabani rahama ne sabani yalwata al'umma ne da ba sai kyale ba a ce in ka ga dama ka yi aiki da fatawar dan musawur in ka ga dama ka yi aiki da fatawar ubayyi bin ka'ab amma sai umar yayi yace sadaka ubayyi wa ibn mas'ud lam ya'lam wato ibn mas'ud kuma shi ma bai yi ragwanci ba kokarin sa ya ijtihadi ne amma dai waye yake kan gaskiya ubayy bin ka'ab kun gane ko wa qala al-imam al-muzani aidan imam al-muzani ya kuma cewa yuqalu liman jawaza al-ikhtilafa wanda duk yace ya halatta ayi sabani sai wa za'ama anna al-alimaini idza ijtahada fil hadithati yace wai idan malamai biyu sun yi ijtihadi a cikin wani sabon abu da ya faru fa qala ahaduhuma halal ɗaya daga cikin su yace halal ne wal akhar haram ɗaya daga cikin su kuma yace haram ne anna kullu wahidin minhuma fi ijtihadihi musibul haqq yace wai kowanne ɗaya daga cikin su yayi daidai yanzu nan ko hankali ma zai karɓi wannan ɗaya yace halal ɗaya kuma yace me kuma sai kace duk magana ɗaya ce zai yi a hankali ma hankali ma ba zai karɓi wannan ba yace to duk wanda ya sake ce mana haka sai a ce da shi yuqalu lahu za a ce da shi abi aslin qulta hadha am bi qiyas maganar ka cewa dukkan su akan daidai shin ka faɗe ta ne da asali na qur'ani da hadisi ko ka faɗe ta ne da qiyasi ijtihadi kai wajen halatta maganganun su guda biyu wajen cewa dukkan su akan daidai suke da me za ka kafa mana hujja abu aslin qulta hadha am bi qiyas shin zaka kafa hujja ne da asali shine qur'ani da hadisi ko zaka kafa hujja ne da qiyasi ma'ana ijtihadi an gane ko fa in kana bi aslin idan ya ce ai ina da asali ina da hujja kai la lahu kayfa yakunu aslan wal kitabu yanfi al ikhtilaf ai wannan asalin naka yaya zai zama asali ya zai zama hujja ga qur'ani ya ce kar ai wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayn wala tanaza'u fatafsalu yanzu wani hadisi kake da shi wanda zai zo kishir wannan ayat asalin da zaka dogara da shi kenan rusake ne wa in qulta bi qiyas in ko yace a'a da qiyasi ne kila kaifa takunu al-usul tan fil khilaf yo shi qiyasi ai dole na bukatar alamake su alaihi to ta yaya zaka yi qiyasi ka gina shi a sama kasa baya da saiwa ko reshen da zai dogara a kansa bayan gaba ɗaya usul sune qur'ani da hadisi sun kore sabani wa yajuzu laka an takisa alaihi ma jawaz al-khilaf yani ya halatta ka zo ka yi kiyasi akan qur'ani alaiha akan usul din kan jawaz al khilaf wato ka halatta mana sabani bayan nassi ko ya haramta sabani hadha ma la yujawizuhu aqil imam al-muzani yace wannan duk mai hankali ba zai iya halatta mana shi ba fadlan an alimin ballan sana ma kuma a ce malami hankali ma kawai in mutum yana da shi baya da ilimi bai kamata ba a samu maganganu guda biyu wani ya ce kaza ya halatta wani ya ce kaza bai halatta ba kuma ya ce mana wai duk daidai ce duk wanda muka yi yake ko hankali ba zai halatta haka ba ba zai kurbi wannan abin nan din ba wannan damun ba ballanta na koma nan eh eh ba wanda ya rinja a ijtihadi shiga cikin ibada a nan gurin mai suke la ya sallan ne a hadukum illa fi bani quraiza abdullahi yana kawo cewa to ai gashi waɗansu sun yi sallah a hanya waɗansu kuma ba sallah ba sai da aka je na bani quraiza waɗanda suke sallah a hanya da mai sun kafa hujja da ijtihadi ko da nasi waɗancan sun wada suka kafa hujja da mai sun kafa hujja cikin su ba wanda yake yaki ka fahimta ko cikin su ba wanda yake yaki shi nassin ne ya kasance ya yahtamilu hadha wa yahtamilu hadha zai iya kunsar wata ma'anar zai iya kunsar wata ma'anar wannan idan fikihun ya tafi da yawa za a wuce inda muka saba ji shine cewa da annabi ce ku zagura ku tafi ba yaƙi za su ba tun da yaƙi za su za a je a darkaku yahudu sai ce kar wanda ya sallaka an je kan su suka fahimci zuwa can a yi gwagwarmayan nan a wannan lokacin ya fi sallah muhimmanci ya kamata su je can din kafin su yi sallah a kan ka fahimta ko saboda sabira su je su kai farmaki ga kafirai wadansu suna kafa hujja da wannan bisa ga cewa ai wannan abin da suka tafi wani abu ne na daukakar musulunci gaba daya sallah kuma maslahar ka ce ta kace take kadai kuma duk da haka dai ba da ijtihadin suka tafi da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shagala ga barin yin sallah ranar gazotul khandaq har sai yauce har sai da rana ta faɗi bayan asar Umar dan Khattab yana al'antan kafirai na cewa sun hana mu sallah mun mun mantawa da sallah har gashi lokaci abu sun shagaltar da mu ba mu yi sallah ba har me har rana ta fadi annabi sallallahu alaihi wallahi ni ma ban yi ba suka yi sallar asar sanan suka magana ala kulli halin dai ba zaifawa za mu yi ba wancan maganganu guda wancan hadisi kowanne daga cikin su ya kafa hujja ne da hadisi ba wanda ya kiyasi ko istihadi ka fahimta da kyau فإن قال قائل يخالف ما ذكرته عن الإمام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ما جاء في كتاب المدخل الفقهي هو المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء wato yake cewa mai yiwa wani mai magana ya ce da mu fatan can baya albani ya kawo maganar imamu maliku cewa idan an yi sabani guda biyu ɗaya ne ke kan gaskiya ɗaya ko mai ne kuskure ne yace to wannan magana da ka kawo ta malik ga wata magana da muka samu a cikin littafin almudu sallu fiqhi na ustaz az-zarqa ta saba ma abin da kai ka ruwaito cikin maganar malik ta baya ga abin da shi yace yace wa laqad hamma abu ja'far al-mansur ثم الرشيد بعده أن يختاروا مذهب الإمام مالك وكتابه الموطأ قانونا قضائيا للدولة العباسية لوكتين سراوتر أبو جعفر المنصور da kuma Rashid da ya biyo bayansa kowane ɗaya daga cikinsu ya yi yunkurin ya zaɓi an ya tara mazhabar imam malik sun so su zaɓi mazhabar imam malik da littafin sa na muwatta a matsayin kanunin qada'iyyan a mai da shi kamar shine constitution da za a rinka aiki da shi lidawlat al-abbasiyya a daular ban al-abbas harun rashid ya cewa malik kawo littafin kawai mai da shi shine constitution kawai a bar dukkan wani littafin hadisi ke naka muwatta wato rashid ya faɗa haka abu jafar mansur ma ya faɗa haka fa nahahuma malikun an zalik sai malik ya hana su wa qala yace inna ashab rasulillahi ikhtalafu fil furu wa tafarraqu fil buldan wa kullun musib yace da shi sahaban annabi sun yi sabani cikin abin da ya shafi shari'a cikin abin da ya shafi furu'a banda aqida wa tafarraqu fil buldan kuma sun rabu garuruka daban-daban wa kullun musibun kowannen su kuma daidai yayi kaga wannan magana ta Malik in har ta inganta ta saba ma abinda muka tabbatar me a baya tunda a baya ce in an samu maganganu guda biyu ɗaya ne yayi daidai ɗaya kuma yayi me kuskure anan sai yace me wa kullun musibun kowanne daidai yake albani yace mai yiwa wani zai ce mana maganar ka ta baya ga wata mun kawo maka yanzu ka warware ta yaya zaka yi yanzu albani ne yake koyawa abokin mutum sama hujjar in ma bai san inda take ba shi ya je ya gano ya kawo masa ita kafin ya mayar masa da martani kuma a kanta sai albani ce wa aqulu ni in ka faɗa mu wannan ga abin da zan ce da kai inna hadhihi al-qissata ma'rufatun mashhuratun an al-imam malik rahimahullah wannan kissa shahararriya ce sananniya ce ta zo daga wajen imam malik ibn anas lakin qawluhu fi akhiriha wa kullun musibun mimma la a'lamu lahu aslan fi shay'in min ar-riwayat wal masadir allati waqaftu alayha yace amma jumlar karshe wadda tace wa kullun musibun yace wannan fa ban san asalinta ba cikin duk abin da na bincike shi na ruwayoyi da littattafai da na laiko game da wannan kisa Allahumma illa riwayatan wahida akhrajaha Abu Nu'aym fil Hilya sai riwaya daya wadda Abu Nu'aym ya kawo ta cikin Hilyatul Awliya juz'i na shida shafi na 332 bi isnadin fihi al-Mikdam bin Dawud wadda a cikin sanadin wannan kissar a riwayan Abu Nu'aym a sanadinta akwai Mikdam ibn Dawud وهو ممن أوردهم الذهبي في الضعفاء yana daga cikin jerin gwanan mazajen da zahabi ya kawo su a cikin littafin sa addu'afa ko a cikin jerin gwanan addu'afa wa ma zalika tare da haka ma dai fa inna lafzaha lafazin da ke tantin ba yadda ku kuke faɗa ba da yanzu ku yanzu kun ce malik ya ce kullum musibin amma lafazin da ke can tare da ma shi kanshi sanadin mai rauni ne sai aka yi wa kullun inda nafsihi musibin kowanne a karan kansa yana ganin shi akan daidai a can din ga yadda ruwaya take kenan fa qawluhu inda nafsihi qala anna riwayat al-mudkhal madkhulatun wannan nan ruwayan da shi al-imam wato al-ustaz zarqa ya kawo a cikin littafin al-mudkhal al-fiqhi wannan kissa ta shi madkhulatun da yace wai malai yace kullum musibun bai ma tilo daidai ba yadda yake daidai wa kullun inda nafihi musib to tare da haka kuma sanadin ta da'ifi ne kun fahimta da kyau wa kaifa la takunu kadhalika wa hiya mukhalifatun lima rawahu thiqatu an al-imam malik wannan ko dama ai haka kissa ne kamata ta zama ta zama da'ifiya domin kuma komai ta sabawa abinda amintattu suka ruwaito daga imam malik anna al-haqq wahidun la yata'addad cewa dai gaskiya ɗaya take ba ta kididdiguwa kama sabaka bayanuhu kamar da bayanin sai gabata wa ana haza mala yace akan wannan bayani ne kullul a'immati min as-sahabati wat tabi'in wal a'immati al-arba'ati al-mujtahidin wa ghairihim akan wannan mas'ala da muka gina maka ne dukkan shugabanni suke cikin sahabbai da tabi'ai da shugabannin mazhabobi guda hudu mujtahidan nan da waɗansu su dukkan su sun yi ijma'i kan cewa me gaskiya ɗaya ce duk inda ka samu magana biyu mabambanta juna magana uku ko hudu ko biyar ko sama da haka ko kasa da haka sun ci karo da juna ɗaya ce gaskiya sauran hudu menene kuskure ne wannan yace wannan shine ijma'in sahabbai shine ijma'in tabi'i shine ijma'in tabi'u tabi'ina sai imamu malik shine ijma'in duk ma'abuta gaskiya da suka zo bayan kun fahimta da kyau yace kalibun abdul bar ibnu abdul bar ya faɗa yace walau kana thawabu fi wajhaini mutadafi'aini ma kaffa as-salafu ba'dhum ba'dha da a ce in an yi maganganu guda biyu mabambanta juna dukkanin su daidai ne akwai gaskiya a nan nan ma akwai gaskiya da magabata sashin su bai jingina kuskure zuwa ga sashi da ba wanda zai cewa kai kuskure kake inda suna itikadin mai daidai ne a kowane bangare kun fahimta ku ijtihadihim a cikin ijtihadin su wa qada'ihim da hukunce hukuncen da suka zartar wa fatawahum da fatawoyin da suka yi wa nazaru ya ba an yakuna shay'u wa zidduhu sawaban ibn abdul bari yace ko da bincike na fiqhu ma yana kin a samu abu da kishiyarsa kuma a ce dukan sun zama daidai ga abu ga kishiyarsa kuma dukan sun zama daidai walaqad ahsana man qala yace hakika wanda ya wannan magana ya kyauta da yace mai isbatu biddaini ma'an fi hali akbahu ma ya'ti min al-muhali tabbatar da kishiyoyi guda biyu lokaci guda to wannan shine mafi munin abin da ake kawowa min almuhali na abin da ba shi yiwa nan take ka ce wannan ruwan mai zafi ne kuma mai sanyi ne zai yi nan take ka ce wane yana daki kuma yana waje ba zai yi ba dole ko dai yana daki ko yana waje ko yana daki da dare yana waje da yaushe da rana amma ka ce lokaci guda yana ɗaki yana waje lokaci guda wannan ruwan tafasashe ne ko mai kankara ne zai yi to kamar haka ne lokaci guda magana ɗaya ta zama ƙarya ta zama gaskiya lokaci guda ba zai yi ba ko magana biyu wannan gaskiya wannan ƙarya kuma ka ce da ɗaya ne ba zai yi ba lokaci guda ka ce da siga da mur duk ɗaya ne maɗaci da sukari duk ɗaya ne da zuma da maɗaci ka ce ɗanɗaninsu ɗaya lokaci guda zuma ita ce maɗaci maɗaci shine zuma haba ai ba zai taɓa yi ai ba zai taɓa yi fa in kila idza sabata anna hadhihi ar-riwayata batilatan an al-imami fa limadha aba al-imam على المنصور أن يجمع الناس على كتابه الموطأ ولم يجبه إلى ذلك yace to abokin magana bayan ya ji wannan bayani sai ya sallama tunda dai ya tabbata wannan riwaya da aka kawo ta karshe rusasshiya ce wai malik ya ce kullum musibin wannan bai tabbata ba daga gare shi to sai kuma ya kawo tambaya ta biyu sai ce falima za abal imamu alal mansur an yajma annasa ala kitabihi muwatta dan me malik ya ki yarda Abu Ja'far al-Mansur ya hada kan mutane wajen bin littafin muwatta kadai dan me malik ya yarda da wannan an gane ku walai mujibu ila zalika ba tare da ya bashi waccan ansa ba fa aqulu albani sai ce sai in ce ahsan ma waqaftu alaihi min riwayati mafi kyawun abin da na samu na wannan riwaya ma zakarahu al-hafiz ibn kathir shine abin da ibn kathir ya ambata fi sharhi iktisari ulum al-hadith a cikin sharhin da yana iktisar ulum al-hadith wa huwa ga ko yadda abin yake yace anna al-imam malik qala abin da imam malik ya faɗa shine inna an-nasa qad jama'u wa tala'u ala ashiya'a lam naftali alaiha hujjar da ya bari kenan yace kar ka mayar da littafi na nan masa ya zanto shine constitution a daular ban abbas saboda me innan nasa yace domin mutane yana nufin ragowar malamai da ba ne ba qad jama'u sun tattara hadisai wasalau ala ashiya sun leko waɗansu ababai da dama na hujjoji da hadisan annabi lam nasali alaiha wanda bai wangan su ba idan ka ce dole sai da na za a aiki a kone sauran yanzu zaka kubutarwa da mutane sunan annabi mai tarin yawa wanda ni ban san ta ba wanda wannan shine hakikanin abin da Imam Malik ya faɗa ibn Anas kun gane ko sai Albani ce wa zalika min tamami ilmihi wa insafihi wannan shike nuna cikar ilimin Imam Malik domin ko ilimi shine jin tsoron Allah wa insafihi da adalcinsa kama qala ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kama yadda ibn Kathir ya faɗa Malik ce fa sabata anna al-khilafa sharrun kullu bayan wannan dogon bayani sai ya bayyana a sarri cewa dai ashe sabani sharri ne gaba ɗayan sa walai rahmatan babu inda sabani ke zama rahama walakin minhu ma yu'akhadhu alaihi al-insan sai dai kawai abinda za a ce a cikin sabani akwai wanda ake kama mutum da shi idan yayi shi a yi masa uquba ko a tuhumce shi da shi ka khilaf al-muta'assibati lil mazahib kamar sabani na yan takifan mazhaba wa minhu ma la yu'akhadhu alayhi akwai sabani irin wanda ba a kama mutum da laifi kuma ba a zargin sa ka khilaf sahabati kamar irin sabanin da ya faru tsakanin sahabbai wa man taba'ahum min al-a'imma da waɗanda suka bi su cikin limamai hasharana Allah fi zumratihim Allah ya tashe mu a cikin tawagar su wa faqana littiba'ihim ya kuma datar da mu wajen yi musu biyayya din abin da suke kai albani ce fa zahara anna ikhtilaf as-sahabati huwa ghayru ikhtilaf al-muqallida yanzu ya bayyana a sarari irin sabanin sahabbai ba shine irin sabanin ne ba al-muqallida ba irin namu wanda muke a yau wa khulasatuhu takaitacciyar magana dai anna sahabata ikhtalafu ittiraran sahabbai sun yi sabani saboda sabani ya zame musu dole walakinnahum kanu yunkiruna al-ikhtilaf tare da haka kuma suna kin sabani wa yasirruna minhu suna guje masa ma wajadu ila zalika sabila matukar sun samu hanyar da za su guje masa kan wa amma muqallidatu amma waɗanda suke mabiya mazhabobi ko a yau fa ma imkanihim al-khalas minhu tare da yiwuwar ma su kauce wa sabanin ya zanto sun hada kai din walau fi kismin kabirin minhu ko da a wani bangare ne mafi girma ba a dukan bangarori ba fala yattafiquna to duk da haka sai ka samu ba za su taba haduwa ba wala ya ta'auna ilahi ba ma sa yin wani yunkuri wajen gudanar kawar da sabani bal yuqirrunahu su tabbatar da sabanin ma suke yi fa shattana idan bainal ikhtilafain wannan sai nuna mana bambanci da nisa kwarai da gaske tsakanin sabanin da da na yanzu zalika huwa alfarqu min jihati sabab wannan shine bambanci dangane da sababin da yake haifar da sabani sababin da ya haifar da sabani daban da namu sababin da ya haifar da sabani a tsakanin sahabbai boyuwar gaskiya ko wani ya san wani abu na hadisi dan uwansa bai sani ba ko wani na da kaza wani na da kaza sai su yi sabani da zaran sun gano ga wanda yake kan daidai sai wannan sabanin ya zama tarihi sai a tsinke sai a kan daidai mu ba sama mu ba haka bane ba tun farko da mutum zai gina fatawarsa ko akan son zuciyarsa wanda ba gina kan son zuciyarsa kuma ba wanda ya tsaya yana jiran ya karɓi gaskiya idan ta bayyana a harshen dan uwansa kun gane ku wa amma al-farqu min jihati al-athar amma idan kana so kaga kuma bambanci da ke tsakanin mu da su min jihatul asar ta fuskar abin da sabanin ya haifar bayan ka ga bambanci ta fuskar sababin da ya haifar da sabanin fa huwa awdah to wannan zai fito wa fili wadalika anna sahabata radiyallahu anhum ma ikhtilafihim al-ma'ruf fil furu' domin su sahabbai tare da sabanin su dangane a irin wanda aka sani a bangaren furu'a wato ilimin fiqh kenan ko hukunce hukunce kanu muhafizina ashaddal muhafazati ala mazhar al-wahda tare da haka za ka ga suna iyakacin kiyayewa tsananin kiyayewa bisa ga su samar da haɗin kai tsakaninsu ba idina kullal bodi amma yufarriqu kalima sukan nesanci duk abin da suka san zai raba kalmar su wa yasda usufuf ya datsa sahun su faqad kana fihim masalan man yara mashru'iyyat al-jahr bil basmala a cikin sahabbai akwai wanda yake ganin halal ne shari'a ne a bayyana basmala idan an zo sallah wa minhum man yara adama mashru'iyyatihi daga cikin su akwai wanda yake ganin sam ba za a bayyana ba a sirrance za a yi ta kamar da annabi ke yi wa kana fihim man yarstihbaba raf'i yadaini daga cikin su akwai wanda yake ganin mustahabbi ne idan an zo sallah a daga hannu Allahu akbar wa minhum man la yarahu akwai wanda yake ganin ba za a daga hannu din nan ba wa fihim man yara naqd alwudu'i bi masal mar'a cikin sahabbai akwai wanda yake ganin in an ta in an shafa mace alwala ta warware wa minhum man la yarahu daga cikin su kuma akwai wanda yake ganin sam shafar mace baya warware alwala wa ma zalik amma tare da dukkan wannan abin da ya faru tsakanin su faqad kanu yusalluna jami'an wara'a imamin wahid dukkanin su suna yin sallah a bayan limami daya wala yastankifu ahadun minhum an salati wara'a al-imami ba wanda yake kyamar yayi sallah a bayan wani liman da khilafin mazhabi kawai dan suna da sabanin fatawa a tsakanin su da limamin sam ba sa haka wa amma al-muqallidun amma in yau kuwa mabiya mazhaba fa ikhtilafuhum ala an-naqidi su sabanin su sam ya saba mana sahaba min zalika tamaman faqad kana min athariki yana daga cikin abinda sabani haifar yau a tsakanin al'umma an tafarraqa almuslimuna fi a'zam rukunin ba'da shahadatin yadda musulmai suka rabu akan mafi girman rukuni bayan bayan kalmar shahada alawa huwa salatu shine sallah fahum ya'bawna an yusallu jami'an wara imamin wahid a yau mabiya mazhaba suna kin su yi sallah a bayan liman daya bi hujjati anna salatal imami batilatun aw makruhatun ala al-aqall bin nisbati ila mukhalif lahu fi madhhabi wanda idan kai sallah a bayan wanda ya saba wa mazhabar ka to sallar ka ko dai ta rushe ko kuma ka aikata makaruhi idan shi dan malikiya ne kai dan shafi'iya ko shi dan shafi'iya kai dan malikiya waɗansu su sun ce baka da sallah waɗansu su wasu ce a a sallar ta yi amma ka aikata makaruhi wa qad samina zalika albani yace mun ji wannan da kunnan mu wa ra'aynahu kama ra'ahu gairuna kuma mun gaishe da idan mu ma kamar yadda wannan mu ma ya gani ka duba littafin ma la yajuzu fihi al-khilaf an gane ko كيف لا وقد نصت كتب بعض المذاهب المشهورة اليوم على الكراهة أو البطلان يا ذاك ما ماكي هكا gashi wani sashi na littattafan mazhabobin da yau suka shahara a duniyar nan waɗansu daga cikin littattafan su sun nassanta karhancin sallah ko ma lalacewa sallah idan ka yi ta a bayan wanda ba dan mazhabar ka ba wa kana min natijati zalika sai ya zanto a sakamakon haka din sakamakon da aka samu shine an taji da arba'ata mahariba fil masjid al jami' idan ka zo mazhaba sai ka ga mihrabi har guda hudu wato irin dan lungun da liman ke shiga idan ka zo masallaci sai ka ga dan lungun da liman ke shiga har guda hudu can ayi daya wato daga arewa kenan a dan an karo gaba a kare daya idan an zo tsakiya ayi daya idan an je can ayi wancan na farkon da yan hanafiya ne za su zo su yi sallar kila wajen karfe 12 da kwata dan sun yi sun gama yan malikiya kuma su kuma su zo su yi nasu su kuma sai limamin su ko ma inda limamin wancan ya zauna shi ba zai zauna a wajen wannan fa duk ana yin wannan a wajen su Pakistan su India su Afghanistan an gane ku su indonesia su kana irin waɗannan su syria ka har a egypt ana irin waɗannan da kifa a waɗansu wuraren masallaci guda ba ma a fara sallan tare in kai dan malikiya ba ka zo masallaci da ba ka tabbatar limamin ku san jawa zai zo waɗannan suna sallar su dai kana gefe kana zikirin ka kana karatun qur'ani lokacin sallar ku ko bai ba ai nan gurin ba mu ga komai ba a cikin tikifin ba ba abinda mu ga ne yusalli biha a'immatun arba'atun limamai hudu za su yi wa mutane sallah muta'aqibi na wancan bayan wancan wa tajidu unasan yantazuruna imamahum zaka ga wadansu mutanen suna zaune suna jiran limamin su bainama al-imamu al-akhar qa'imun yusalli ga wani limamin yana sallah amma su suna zaune wai sai limamin sai zan anjima bal laqad wasala al-khilafu ila ma huwa ashaddu min zalika sabanin ma har ya fa haka tsanni inda ba'd al-muqallidina a wadansu mabiya mazhabobin misaluhu daga cikin misalin wanda ya fi wannan tsanani man utazawuji bainal hanafi wa shafi'iyya har ma akwai wanda suka ce bai halatta ba kai dan hanafiya ka aure mace mai bin mazhabar shafi'iyya ثم صدر الفتوى من بعض المشهورين عند الحنفية har ma wata fatawa ta zo daga wajen manyan malaman mazhaba na hanafiya wa huwa al-mulaqab bi mufti thaqalaini daga jin taken ma ka san akwai tijiya mai mufti thaqalaini kun san asakalaini shine al-insul din go mai fatawar aljanu da mutane gaba ɗaya duk cikin ɗan adam da aljanu ba mai fatawa irin sa mufti thaqalaini to shi da yazo sai ce a'a wannan zafi kuka yi da kuka ce bai halatta ba dan hanafiya ya aure ya shafi'iya ya halatta sai dai ya dauke ta kamar matsayin ahlul kitab wani kadun jara fa ajaza tazawuj al-hanafi bi shafi'iyya yace ya halatta yanzu dan hanafiya ya aure yar shafi'iyya wa allala zalika bi qawlihi ya kawo dalilin fadin sa yace tanzilan laha manzilata ahlul kitab yace a mai da ita kamar ahlul kitab ya halatta ya aure ta albani yace wa mafu zalika yace kaga abin da zamu fahimta karkashin wannan magana ta ce ga mafahimul kutub mu'tabaratun inda su dama kuwa duk abin da aka fahimta a littafin mutum abin kirgawa ne a matsayin hujja abin da zamu fahimta a littafin sa annahu la yajuzul akl kenan bai halatta ba a samu kishiyar haka yanzu ya halatta dan hanafiya ya auri mace yar shafi'iyya amma bai halatta ba kenan dan shafi'iyya namiji ya auri mace yar hanafiya tunda ya ce shi dan hanafiya da zai aure yar shafi'iyya saboda me tanzilan laha manzilata ahlul kitab saboda an bata matsayin ahlul kitab ne to ka ku ahlul kitab ai kai musulmi ne ya halatta ka aure mace ahlul kitab amma namiji ahlul kitab ya halatta ya aure musulma to kaga shine abin da suka bada kawai al-awwal bi mantukihim wa thani bi fuhum mantukihim kaga da da kifan maza ba yayi kai mutane duk me yanzu wannan zai saka ba mutane ka cikin zai sabani ga yadda har sabanin ya kai su a cikin sabai an samu wanda suke wannan sabani irin wannan abin ya haifa sabani ya haifa musu da irin wannan to ya zamu kafa hujjar sabanin su sannan mu kenan yace kenan annahu la yajuzu al-aksu bai halatta da kishin haka wa huwa tazawwuju shafi'i bil hanafiyya wato bai halatta kenan dan shafi'iyya ya aure mace da hanafiyya kama la yajuzu tazawwuju al-kitabiyyi bil muslima kamar yadda da ba mun sani bai halatta ba ahalin kitab namiji yace za a aure mace musulma hadha ne misalan min amsalatin kathiratin albani yace wannan misalai ne biyu katal daga cikin misalai masu tarin yawa tuwaddihu lil aqili wadda za su bayyana wa mutum mai hankali al asar sayyi'a mummunan sakamako allazi kana natijatu tilakil mutaakhirina mummunan sakamakon da aka samu a sakamakon sabanin wato malaman karshe wa israruhum alaihi da kuma dogewar da suke kan sabanin bi khilaf ikhtilaf bi khilaf ikhtilaf salafi wanda kuma su salaf ba haka sabanin sai yake ba falan yakul lahu ayyu asarin sayyi'in fil umma sabanin sahabbai bai da kowane irin tasiri mummuna game da al'umma ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن التفرق في الدين دم هكا duk ayoyin da suka zo wanda suke hana saɓani a cikin addini din nan wato saɓanin sahabbai ya yi nisa a ce wannan ayoyin sun shafe shi da khilafin mutaakhirina ba kamar kuma saɓanin mutanen karshe ba wanda su ne ayoyin za su shafa hadana Allah jami'an ila siratal mustaqim na haka yake Allah ya shirye da mu gaba ɗaya zuwa ga tafarki ba da ina ganin sai mu tsaya a nan gurin saboda lokaci ya dan da abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada kai wannan muka yi kuskure Allah ya shafe mu shafi darasin yau ba ta shafi darasin karatun tauhidi da muka yi don haka sai dai mu bar ta sai ranar karatun tauhidi insha Allah saboda waɗanda suka ji wancan kasar ɗan su ji ansar a kasar ɗin da zai biyo baya insha Allah wannan ke cewa kamfin da ake na NYSC ya cancanci a masa salatar kasari ai tafiya kai in dai ka yi tafiya daga nan zuwa wani gari don saboda halartar sansani na ɗalibai masu hidimar ƙasa za ka yi sallan ƙasar kuma zaman ka da kai can gurin na mako biyu ko uku ko hudu a matsayin matafiyi kake don haka za ka yi ta yin ƙasar har zuwa lokacin da za ka dawo gida sai fa in ka bi mazaunin gida sallah to sai ka cika sallah mai ƙasar duk lokacin da ya zo masallaci za a yi sallar jam'i da mutanen gida to kuskure ne mutum ya koma gefe guda ya sallar su kadai sai dai ya bi masu kasar ya cika wannan shine ya dace da sunna inda ya bi masu kasar sun ce da shi zo kai mana limanci to sai ya raka abin sai ya sallama su sai su cika amma har kawai dan mutum na kasar sai zo masallaci sai koma gefe guda ana sallah amma kace da hayya sallah wai shi kasar yake sai an gama zai wannan ba daidai bane ba wannan yace ya ji wani kaset na wani malami ya ce wai idan mutum ya yi sallah da maziyi da tufafinsa babu komai sallarsa ta yi sai fa in yayi da gangan ne to bai kyauta ba to shin kenan wannan na nufin mani ba na jisa mazi ba na jisa bane mazi na jasa ne da nasan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ku to amma wannan wata mas'ala ce da waɗansu malamai suka yi sabani a kai shine shin tsarkin tufafinka sharaɗi ne cikin sharaɗin sallah ko ba sharaɗin sallah bane idan mun dauka cewa sharadi ne daga cikin sharadin sallah ma'ana sallah ba ta inganta sai da shi dole sai da sai kana tsarki za ka yi sallah kenan sai tufafin kana tsarki kai idan kuma muka ce a wajibi ne min wajibat to shikenan mutum ya iya yin sallah ba tare da wannan tsarkin ba kuma ya zanto sallar ta yi sai dai yayi laifi na rashin wancan a daga tsakaci dai malamai suka yi sabani a ciki kila babu mamaki malamin da ya yi wannan fatawa ya karanta ne cikin littafin asailul jarrar na imamu shaukani inda shi yake ganin cewa tufafin jikinka dan yana da najasa kai sallar ka ba komai a kanka amma dai mafi kyawu shine mutum ya kasance ya yi sallah a cikin mafi kamalar sikarsa shine ya kasance yana cikin sarki sarkin tufafi da sarkin cikin sarkin jiki dama wannan dole ne yayin da baka da alwala baya halatta kai sallah an gane ko sai fa in zaka yi taimama a madadin ta wannan yake cewa shi iliminsa bai wuce ahalari da ismawi ba to su ma dole ne kuma sai ya nemi hujja kenan wajen abin da ya gina ciki kafin ya aike da shi wato wajen cewa sai mutum ya kafa hujja kafin ya aiki da abu ba kowane ɗaya ne cikin daidaikun al'umma ake ɗora masa wannan nauyin ba saboda matakan mutane na ilimi da fahimta ba ɗaya suke ba akwai mutumin da yake yana matakin farko na ilimi ta yadda ba zai iya rike hujjoji na ƙur'ani ko na hadisi ba kan kowace mas'ala ta addini da zai aiki da ita wannan abin da ake bukata da shi ya samu malamin da yake kyautata da san yana da ilimin addini game da abin da zai tambaye shi din na biyu kuma yana da tsoron Allah gwargwadon hali ta yadda ba zai faɗa masa san zuciya ba to sai ya masa fatawa sai ya faɗa masa abin da zai bauta ma Allah akai amma cewa sai ya haddace ayar ko ya haddace hadisin wannan ba za a kallafa masa wannan ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to da haka ga irin wannan mai neman matakin ilimi na farko shine ne daga karanta ahalarin ismawi da sauransu galibi wannan yanzu ba zai iya rike dalili ba amma daga lokacin da ya dan haɓaka ta fuskar ilimi zai kai matsayin da zai iya rike dalili sai dai kawai shawarar da za a baiwa yan uwa shine sanya littattafai na ahalari da ismawi duk yana da kyau kwarai da gaske idan ka kai har ismawi har ka shiga risala to yana da kyau kuma sai ka sanya littafin hadisi gefe guda ana koya maka kamar littafin bulugul maram ana koya maka dan hadisi ne da suka shafi hukunce hukuncen shari'a dan kowane abu da ka karanta a can gurin ka rinka ganin da wani dalili aka dogara a cikin nan gurin to sai wannan ya wayar maka da kai kuma ya sa cikin dan kankanin lokaci ka sami ilimi mai tarin yawa sama da a ce ka tsaya kan wancan littafin ahalari ismawi iziya risala askari kuma har sai ka je mutasar akan wannan sai ka dade kanka bai waye sosai ba ta fuskar ilimi sauransu Allah shi mana gaban ka mai tambaya na gaba wai yana son ai masa tafsirin inna atayna kal kautsar inna atayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar abinda suran take cewa inna atayna kal kautsar hakika mun baka al kautsar wanda al kautsar din nan wani kogi ne ko tafki ne a cikin aljanna wanda aka baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk wanda ya sha ruwansa ba zai ƙara jin kishirwa ba har abada kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cikin hadisi malamai sun yi sabani cin wannan alkausar ya ke banci al'ummar annabi ne kadai ko kuma ya shafi sauran dukkan musulmai da suka zo a zamanin annabawa daban-daban wannan matsala ce ta sabani da yawa daga cikin malamai suna ganin wannan kyauta ce ta annabi Muhammad shi kadai shi da al'ummarsa ko da cikin al'umma mabiya annabawan da suka gabata ba kowa ne zai sha alkausar ba sai al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saboda suna kafa hujjar cewa inna atainaka sai Allah ce fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka ma'ana sallar da duk zaka yi kai domin neman kusanci zuwa ga Allah don Allah ya baka lada wan har sannan kuma ka yanka dabba asalin annaharu shine azzabku ko da yake a wani lokacin a lugance annaharu zai furin jaye a raƙumi soke raƙumi da ake da maki ko da abin soke to amma dai lafazin annaharu idan ya zo a shari'ance yana ɗaukar ma'anan sokewa yana ɗaukar ma'anan yankawa sai zanto sokewa ga abin da shi su kansa din ake yi yankawa ga abin da kuma yankan sa ake fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wan har ha kuma yanka ma idan ka tashi kai domin ubangijinka to wannan shine ke nuna cikar tauhidi dan ka sabawa masu shirka wanda idan sun tashi yin yanka suke yi domin goma kansu kai kai yanka domin neman kusanci zuwa ga ubangijinka inna shani aka huwal abtar inna shani aka lalle wanda yake duk duk wanda yake muna maka huwal abtar shine marashin albarka shine watsatsai wanda baya da albarka wanda duke muna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka a takaice wannan shine tafsirin inna sa sai na kabare da kane fasalli rabbika wanhar eh sukan sukan yi wannan fasara amma fasara ce mai rauni da haka ban kawo ta fasaran cewa fasal li rabbika wanhar abinda wannan wanhar ke nufi shine dora hannun dama akan hagu akan kirji wato ka sanya hannunka kusa da wuyanka to amma sun ai suna so su fasara annaharu shine wuya ba za a ce wanhar dora hannunka akan wuyanka da haka sai ya bukaci ta wule dora hannunka kusa da wuya shine kan me kan kirji haka suke fasara amma tafsiri ne mai rauni da haka ban kawo shi an gane ko to wannan sune tambayoyin da na iya ansawa ba ku sauran minti uku waɗanda na iya ansawa kenan kai rubutun sai zo min da sauki sauran kuma rubutun su baya da sauki sosai na'am na me mukalladanci ne kawai na mazhaba ba wai karatu bai je musu ba galibin su ma malamai ne amma mukalladanci ne na mazhaba ba zai sa su iya barin mazhabar su ba su bi hadisin annabi in ba haka ba ka duba littafin bazlul majhud fi hallin mushkil abi dawud wanda wani malami ya kasar inda sharhin abu dawud ne abin da yake cewa ka'idan da muka bi wajen sharhin abu dawud duk lokacin da muka kawo tarjama da yayi yace to wannan tarjamar fadin hukuncin da yayi kafin ya kawo hadisi yace to shikenan sai mu kawo ra'ayin malaman mazhabar mu ta Hanafiya cewa ga fatawarsu game da wannan mas'ala hadisin ko da mai abu dawud ya kawo in hadisin ya dace da abin da malaman mu suka tafi to shi kenan sai a zauna lafiya in ko hadisin ya saba wa abin da malaman mu suka tafi dole sai mun yi masa tawili Allah haka ya faɗa ko kunya babu harkar haka so yan hanafiya suka faɗa suka ce dukkan hadisi da ya zo ya saba wa abin da malaman mazhabar hanafiya suka bada fatawa fa huwa imma mu'awwalun aw mansukh suka ce ko dai hadisin mansuki ne ko kuma zai karbi tawili dan ya dace da mazhabar wato kaga ma shi hadisi shi ake so a biyo ya dace da mazhabar ba mazhaba ce za a lalace ta ta dace da hadisi faruwar su haka yi tun a cikin mukaddimar littafin su kafin a je ko ina to manyan malamai duk sun fada cikin wannan shi yasa zaka san shari'a a hannun Allah take wani lokacin za ga mutum da ilimin sa da komai amma kuma ya karkace mata farki madani ga ilimin ga komai zahidin din al-kausari a kasar India kakaf kai gabas ta tsakiya kakaf a zamanin sa ba samu malamin hadisi irin sa ba amma sufi ne kuma ba ash'ari dan ta mutu kuma har ya mutu akan haka abu guda uku ya tara ga ash'ariyanci ga kuma sufanci na karshe sannan kuma ga abin nan hanafanci an hanafiya ne kuma babban malamin hadisi ne ka iya cewa duk gabas ta tsakiya a lokacin baka masa amma haka ubangiji ta ala bai so ya karbi shirya ba haka ya mutu babban malamin hadisi ne ba na wasa eh galibi mu ta asubancin da muke a nan kasar a yadda ni na fahimce shi galibi akwai karancin karatu ne a cikin sa amma su kwatan gurin za ga malami da komai da karatunsa da komai amma akan mazhaban nan tashi sai dai rigima da za a yi a nan gurin kokarancin karatu galibi shine za ku yi ta rigima da mutane in ba haka ba yaya za a yi daga shekara goma zuwa yanzu zaka ga ba karamar nasara aka ci ba dai a wannan nahiya musamman a nan cikin garin Kano sakamakon karanta littattafan hadisi da ake yi da sauransu kaga mutane sun saba su ji kawai kaza annabi ya ce ake yanzu har ma mutum shi kanshi ya san ko cikin yan bid'a fa yanzu mutum yana yana sa bakin sa linzami in zai magana yana jin tsoro kar yara su ce to wannan hadisin fa sai mutum ya duba ya duba ya ga da alal baitin din sa ne wanda ba wanda za su yi masa musu to sai ya shafi fadin sai da ga dama amma in ya ga yara samari da ejin labiya to ya san cewa sai ya shirya wallahi ba zai da ya shafi fadin ba ya ga yara samari da ejin labiya ga gemu an ka kama to wallahi ba zai fadi da ga dama ba yana yi yana kaf kaf kaf ya san me ya san me ya san abin da zai faɗa amma bai san me za su yi da shi ba to amma can wurin galibi manyan malamai da abin amma a kan haka suke yanzu a fakin sanko inda idan ka zo sallah kana abin nan kana kada dan yatsan ka akwai wanda za su kama su lankwashe da karfi saboda a mazhabar hanafiya ba a kada dan yatsa ana karatun tahiyya haka yake a dunkule sai ka zo jan ashhadu an la ilaha sai ka ballaka da shi haka kuma daga nan kuma ka sake rike kayan ka ba abin da ya musu wallahi wajen karkada shi da karfi za a kan fara ma dan yatsa inda ko fakin ka je taki ka gani ka bi sallar jam'i ana cikin sallah mai karatun bayyane limin yace wala dalil za ka ji kai kaɗai kace amin a duk masallacin kai ka ta karkare kawai liman yace wala dalil za ka ce amin sai ka ji kai kaɗai ne ba wanda yace amin duk cikin su saboda haka idan an tashi sai da an zagaye ka kawai ana ma dariya kai jahili ne za a yi ma nasiha saboda mazhabin su haka take za ka yi mamaki haka wani ɗan take ta faɗa min yace wai ko alhazan sunan Najeriya yace wai shi da ma da ga ɗan Najeriya yana gane yace saboda yace wanda sun zo masallacin annabi ko abin nan sallah ai haka Allahu akbar sai a take hannu ai haka a yarfar da hannu kasa ya san dawa ba a kabalu yace to wai malikiya kenan nace kuma ina gane na za a karanta fatiha a ce wala dalil sai su cewa amin to ba shikenan ba ya gane namu ne ma na gane nasu yan hanafiya ne yan hanafiya ne na'am daga kai shikenan daga kai mu za mu tsaya eh eh wani malami ne ke na sai haka duk hadisin da ya saba tsakanin zuwa mudawwana tsakanin kawai da zuwa mudawwana sai a je bar da shi to kaga yana wannan dubin eh in ya saba je bar da shi kamar da wancan kenan mai bazan lamar dubu kan hadisi ya dace da mazhaba to ya aiki in ko ya kuskure ya saba mazhaba to dama ya san me zai fa za a je bar da shi kamar da kenji ma suke wa hadisi kare kuskure saba mazhaba Allah ya ba mu ilimi mai amfani abin da dai ake bukata yan uwa shine wato ilimi mai amfani ilimi ko mai amfani shine ilimin da idan mutum ya je ya aiki da shi kuma dole sai mutum ya yi hakuri wajen faɗakar da mutane baya iya yiwa ka zo ka samu mutane sun saba da abu shekara hamsin lokaci guda su iya dainawa amma yawan maimaitawa yau ka faɗa ko ka faɗa ni ka faɗa da ta kai ka kai
الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر طبعا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مست كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن أطيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربك فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح آصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأرض حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من آب